بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرين biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar hijira annabi sallallahu daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da biyu ga watan ga watan ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf wanda yake zuwa muku daga wannan gari mai albarka na kumo aqua local government jihar gomban nigeria a yau insha Allah ta'ala muna darasi na takwas a cikin wannan sura mai albarka suratu yusuf kuma mun tsaya ne akan aya ta 41 fadin Allah madaukin sarki ya sahibai sijin amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya fara fassara wannan mafarki ga waɗannan abokanan zamansa na gidan kurkuku so ga abin da ya gaya musu fassara mafarkin shine ɗaya daga cikinsu zai shayar da mai gidansa giya a nan an ce giya ana nufin wato inab an yi amfani da kalmar khamr ana nufin kalmar wato inab kamar yadda larabawa sukan ce daman inabi yayin da aka sarrafa shi ya juya yakan dawo giya din kenan an ari wannan kalma din ne aka ce giya amma na nufin inab ne ɗayan kuma zai mutu za a kashe shi kuma hatsuntsaye za su zo su ci wato min ra'asihi daga kansa kenan akwai matsala kenan wannan a kansa to shine ce qudi al-amru alladhi fihi tastaftiyan abubuwan da kuka tambaye ni guda biyu na mafarkinku wajaba hukumullahi alaikum alladhi akhbartukuma bihi hukuncin Allah ya wajaba akan ku kamar yadda na baku labari ko dai kun gani ko ba gani ba ko mafarkin gaskiya ne ko ba na gaskiya ba wannan dai shine abin da Allah yanke hukunci zai faru akan kowane ɗaya a cikin ku to bari mu ji me ya faru kuma a gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربي ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين نعم um, kun ga wannan fasara mafarki tana nuna ɗayan su zai tsira ɗaya kuma zai halaka ko to shine yusuf alayhi salam sai yake ba da saƙo ga ɗaya daga cikinsu wanda zai tsira ɗin shine Allah ce wa ƙala ai wa ƙala ɗin ana nufin Yusuf kenan ɗan gidan Yaqub yana faɗa lillazi zanna annahu najin minhuma ga wanda ya san cewar zai kubuta daga cikinsu kalmar zanna anan tana nufin alima wanda ya san cewa zai kubuta a cikin su su biyun nan a bisa labarin mafarki da suka bashi waye a ciki shine wato wanda yake shayar da shi sarki abin shaye-shaye kayan sha kenan ya ce to uzkurni inda rabbika idan ka je ka tuna ni a wajen mai gidanka kalmar rabbika ba rabbin ubangiji ba ne ana arrabbu huna ta'ani as-sayyid mana uzkurni inda sayyidika ka tuna da ni a wajen wato mai gidanka kenan wannan sarkin sarkin da ya samu a kurkuku gaba ɗayan mu kai tun da zaka koma mafarkin yana nuna mana cewa har zaka koma gida ka ci gaba da yi wa mai gidanka hidima to yayin da ka koma din to ka ambace ni ka bashi labari na ni yusufa ka ce da shi a cikin kurkuku akwai wani gulaman mahbusan zulman dala habsuhu wani yaro wanda aka ɗaure shi akan zalunci kuma ya daɗe a ɗaure idan ka je kai mai wannan bayanin bawan Allah tafiya ta yi tafiya har aka fidda shi daga kurkuku har ya koma can gida amma fa ansahu shaytanu zikra rabbih sai shaidan ya ainihin wato hana shi ya tuno labarin yusuf ka duba dan adam fa da suna tare suna cin kwakwa a gidan kurkukun nan ya ce to kai in ka fita ka taimaka mu don allah ka dan tunani a wajen mai gidanka amma shaidan ya mantar da shi bai ba shi dama ma ya tuno yusuf ba kawai tun da shi ya samu ya yi freedom ya kubuta kawai shi kenan ya ci gaba da harkarsa kalmar fa'ansahu shaitanu zikra rabbihi takadirinsa sai ana nufin fa'ansahu shaitan zikra huli rabbihi ake nufi mana shaitan sai ya mantar da shi ya ambaci yusuf ba wai shaitan ya mantar da shi ya ambaci mai gidan shi ba abdullahi dan abbas ya ce wannan kuma shine fasarar da mai yawan malaman tafsiri suke kai mana um, yayin da yusuf ya nemi allah ubangiji ya masa faraji a buɗe masa a tuna da shi a wajen mai gidan watakila ya tuno shi ko ya ɗan rafkana ne ya gafala tun da daman babu wani dalili ba wani hujja da ta sa aka kai shi gidan kurkuku to sai shaidan kuma ya zo ya aikinsa falabisa fi sijini bi sinin ya zauna a gidan kurkuku bid'a sinin shekaru wato masu yawa daga shekara uku zuwa shekara bakwai shine bid'a sinin wasu suka ce shekara uku zuwa shekara tara wasu suka ce an ce bid'a sinin a larabci ana nufin duk shekarun da basu kai goma ba su ne bid'a sinin amma dai da yawa yawan malaman tafsiri inda zaka duba littafan tafsiri da yawa abinda suka tafi dangane da ma'anar bid'a sinin shine shekaru bakwai an gane ko daman shi yusuf salam kafin wannan lokacin ya zauna shekara biyar sannan kuma ya zo ya ƙara waɗannan shekaru gaskiya ya sha wahala ƙwarai da gaske kuma annabawa daman dai haka allah ke jarabar su ga annabi yaqub salam ai wa afwan annabi ayyub salam wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin shekara bakwai yana jinya annabin Allah mala yana cikin wahala ciwo ga annabi Yusuf shi ma aka bashi a gidan kurkuku shekara bakwai shekara bakwai malam shekara bakwai fa ba wata bakwai ba ba kuma kwana bakwai ba annabin Allah a ɗaure shi a kurkuku sai ya shekara bakwai kuma Allah yana sane da shi ba mu yanzu mutane yanzu ne ai mutum ya ridda gani zai yi ma Allah ya manta da shi ne ko na makamanci wannan amma da yake annabin Allah ne kuma shi ya san cewa Allah ba zai tozartar da shi ba so wani lokacin Allah yakan iya jarraban kamala da abinda idan ba ka yi da gaske ba wallahi sai ka tafi ka bar imaninka ai mu yanzu a wannan zamanin ma Allah Allah shi yasa ake so kullum mutum ya rinka addu'a Allah ya masa jarrabawa da imaninsa zai iya dauka ai idan wata masifa malam ta zo ta danne ka ka duba masifa jarabawa idan Allah ya jefa ka cikin jaraba ko abin da ya shafi harkar iyali matsalolin iyali ka shiga damuwa bakin ciki goma da ɗari malam ko matsaloli na harkar kasuwanci abubuwa su ta lalacewa ko matsaloli na wajen aikinka ka samu matsala a wajen aiki a wulakanta ka ko a ciyar da kai baya ko a nemi a girgije ma 'yar kujerar ma a sallame ka ko matsaloli na abokanan zama ko na harkar siyasa ko na abu wallahi duk inda mutum ya yi wata shida bakwai yana wannan abun sai ga an zo ana mai jajefa sai ga mutum ya rasa inda zai sa kansa amma ka duba wannan annabin Allah ne kuna tare da ni tun farkon kisar annabi Yusuf din nan irin yadda bawan Allah nan sha wahala a jefa mutum a rijiya bayan nan a ɗauke shi a kai shi kasuwa a sayar da shi yana dafa a mai da shi bawa aka sayar da shi aka lale kuɗin aka bari yana gani yan uwansa suka masa duka suka wulakanta shi kuma duk a matsayin yana annabi Allah zai mai da shi annabi zai zama annabi nan gaba babansa ya masa bishara ya ce ya haƙuri ya daure aka tafka shi a gidan kurkuku shekara bakwai shekara bakwai mala ai mu yanzu wani ma cewa zai kai wannan abun in gaskiya ne gaskiya bai kamata a ce an kai wannan shekarun a ce mutum yana cikin wannan yanayi kai wallahi sai ga ana ana maka shakka akan harkar imaninka ka su yan uwana irin wannan idan muna ji ba wai dan mu ji shi a matsayin tarihi ba wato ka ɗauka malam kamar kai ne Allah Ubangiji ijarrabe ka da wata fitina malam a ce a zube ka a cikin jaraba shekara bakwai kai ai sai kai da gaskiya wallahi mutum sai ya da gaske yanzu ku duba mutum ko arziki ne da shi kuɗi ko wadata da shi Allah ya dan janye kuɗin ku duba inda yake zama abin tausayi ko mutum yana dan aikin gwamnati yana wuri mai dan maiko da dan dama dama suka dan fidda shi daga wurin suka canja masa fasali aka gyara masa wurin zama kaga yadda mutum zai tozarta zai tagayyara malam duniya ba ba lahira ba ko mutum yana dan samun ciniki a shago ha kasuwa tana ja sai kasuwa ta juya yanzu ba da shi ake yi ba yanzu wasu matasan 'yan kasuwa su ne masu jan kuɗi a garin ka je ka ga mutum a shagonsa yadda zai rinka tagumi wanda yadda ka san wani ciwo ne ya kama shi babu wani abin da za ka yi masa ka ga ya yi murmushi saboda me yake damunsa wannan jarrabawar da ya shiga so jama'a mu rinka tunawa da waɗannan bayan Allah annabawan Allah yanzu annabi ayyub din nan da ake ba da labari malaman tafsiri suna faɗa ciwon da Allah ya ɗora masa malam kowa sai da ya guje masa kowa sai da ya guje masa sai iyalinsa kawai iyalinsa jikinsa fa cirewa yake jikinsa cirewa yake shi da kansa ya ce an ni masaniya durru ya ubangiji tabbas cuta fa ta same ni ciwo ya kama ni a kwance yake ya gama ligirta shekara bakwai ya bude baki ma ya ce ya Allah ya yi mu wani abin sai ya ce wa anta arhamur rahimin ya ubangiji kai ne mafi jin kayin masu jin kai mai rahama ka taimake ni kiran ubangiji saboda ya fada cikin wannan jaraba Allah ka jarabe mu da abinda za mu iya ɗauka kuma in ka ɗora mana jarabawar ka ba mu ikon tsayuwa akan imaninmu amma kam lallai wannan lamari kwarai-kwarai yana da wahalar sha'ani ku duba shi kansa yusuf ɗin fa yake cewa a ɗan yi maganarsa a wajen mai gidan gidan kurkuku malam me za a da gidan kaso ai baya da daɗin sha'ani to amma kuma nan ake ajiye maza kuma bai manya-manyan bayan allah sun zauna a gidan kaso he kwarai kuwa ai mazan da aka ce maza ne ai da gaskiya yi da maza maciya dawa da maza masu ilimi da maza masu imani duk gidansu ne wani zubin ma abin alfahari ne ma ka yi zaman kurkuku ma saboda addini ku duba shekul islam ibn taimiya a gidan kurkuku ya mutu wahala dai goma da ɗari almajiransa ibn al su suke ta ɗauko masa kayayyakin kuɗin abinci ko abin da zai rubutu a je a tsuntsunto mai takardu da ɗan tawada a kawo mai kurkuku ya ta rubutu ya ta rubutu ya ta rubutu da yawa cikin malamai akwai wanda sun yi zaman kurkuku a kan me saboda wannan addinin so dan dalili ya sa wani malami an kai shi kurkuku an ɗaure shi to jama'a kar a ɗauke shi a matsayin ko wani wulakantaccen mutum ne a'a ai wannan matsayi ne ai matsayi ne dan ku an kai wanda ya fi kowa ba ga annabi ba kuma wannan annabi me yayi zalunci ne to kamar yadda da yawa daga cikin mazauna kurkuku akwai wanda zalunci ya ajiye su a ciki ba wai cewar sun yi wani laifi ne na a zo a gani a ɗaure su ba a zalunci kuma da lokacin da aka ci karo da masu mulki a zalumai to kuma irin wannan ɗin yana faruwa to yanzu shi kansa sarkin mai gidan yusuf ɗin kenan shi ma ya yi wani mafarki kaga yadda allah zai kawo taimakon sai Allah ya jarabi shi mai gidan da yin mafarki da ya mafarkin sai zo yana ba da labari kunji kunji kunji yana ga yan fadarsa to sai wannan mutumin da shi ya fito din ya san Annabi Yusuf yana fassara mafarki a gidan kurkuku sai ce to ai ni ko ina da labarin wannan mafarkin ya kai ranka ya dade ai zan baka labarin ya za a yi ya za a yi to bari mu ji me ya faru
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف نعم يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون
sarki yake cewa shine almalik kenan almalaku mala'ika almaliku sarki shine kurin bambanci sarki ya ce ni ma fa na yi mabarki na ga shanu guda bakwai masu kiba shine saba'a baqaratin siman yakuluhunna sab'un ijaf wasu ramammu guda bakwai suna cinye masu kiban nan guda bakwai Allah tafka tafkan shanu rindima rindima dima dima manya guda bakwai a mafarki ga kuma wasu ramammu motsatsu yankwanannu su kuma guda bakwai sun zo suna cinye waɗannan masu ƙiban abin mamaki ya kamata a ce mai ƙiba ne ai yake cinye ai siriri ko to amma siraran manyan watan su suke cinye ƙosassun shine ya kulhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudr kuma ya ga sumbula in an ce sumbula ana nufin kamar irin nono na na na na kamar gero haka ko waɗannan 'ya'yan wato a ko dawa ko na makamancin wannan khudr korashar wa ukhara ya bisat ya ga kuma wasu busassu amfanin gona kenan ya ayyuhal mala ya ku manya manyan mutane yan fada na yanzu sarki kenan aftuni fi ru'yayi ku bani fatawa ku bani amsa ku bani fassara fi ru'yayi a cikin wannan mafarki nawa in kuntum lirru'ya ta'burun idan har kun iya fassara mafarki kalmar ta'bir ana nufin tafsir fassara mafarki in kun iya to yau faga shi ta fada sarkin da kansa shi ma ya mafarki kuma yana bukata a fassara masa mafarki kuma mai fassara mafarkin da a gidansa yake ya kore shi matarsa ta ziga shi ya kore shi ya je ya bi zigan matarsa ya sa an ɗaure shi ga falala ga daraja ga hanyar kubutar annabi yusuf ta bayyana allah ijar rabu sarki da mafarki to bari mu ji mai yan fadan suka ce
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين suka ce kai ya kai mai gida ranka daɗe wannan ai adghasu ahlam kawai wannan tarkacen mafarki ne kawai me wani shanu guda bakwai suna busassu suna cin masu kiba wannan ai ba wani mafarki ba ne kalmar adghasu ahlam tana suna nufin akhlatu ahlamin mushtabiha wannan cakudadden mafarki ne kawai ahawil ne adghas jam'i ne na daghs an gane ko yawa addaghs abinda ake nufi addaghs daurin ciyawa a larabci tarin ciyawa aka ciyawa irin kamar na dabbobi haka aka hada aka daure kuma ciyawar ma ba ɗaya ba wancan tarkacen da wannan ciyawan da wannan ciyawan bola ne tarkace haka a haɗe su a guri guda shine ake ce da su addaghs a larabci to adghasu ahlam kenan tarkacen mafarki mafarki ne da ba kai ba gindi kawai soki burutsun mafarki kawai sarki kayi soki burutsun mafarki wa ma nahnu bi tawil al ahlam bi alimina kuma mu ba mu iya fassarar mafarki ba ka je kai ta mafarkinka ba mu iya ba kaga sarki ya shiga matsala kenan to wannan mutumin wanda Allah ya kubutar da shi din nan daga kurkuku ya dawo ashe yana zaune a wurin tunda shi baya cikin mala'u shi yana cikin masu wato boyi-boyi yana cikin kuku masu bawa sarki abinci so baya cikin manya-manyan 'yan fada da aka nemi shawararsu ashe yana gefe to bari ka ji daman kuma shi yake da labarin annabi yusuf din dan adam kai da kake zaman kurkuku aka ce in ka zo ka dan yi bayanin shi yusuf ga mai gida ba kai ba to yanzu gashi Allah ya bayyana yadda yusuf din za a neme shi ai to sai ya ce me وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون الله أكبر وقال الذين جاء منهما الذين جاء منهما منهما الضمير هنا يرجع إلى آآ آآ الفتيان كان مكتش ودخل معه السجن فتيان samari matasa guda biyu ba sun shiga kurkuku tare da Yusuf ba to ɗaya ya kubuta ɗaya kuma dai ana can ana jiran mutuwa kenan to wannan wanda ya kubuta din alladina jamin huma sai ya ce waddakara ba'da ummatin kalmar iddakara ana nufin tazakara iddakara ba'da ummatin ai tazakkara qaula yusuf sai ya tuno maganar annabi yusuf ba da ummatin bayan wani lokaci mai tsawo ka san wani lokaci ne shekara bakwai shekara bakwai shi kan ya zo ya zauna ya kwashi duniya kawai sai tuno eh ya ce ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni zan ba ku labarin wannan fassarar mafarki malamai suka ce zuwa ya yi gaban sarkin ya durkusa jasa baina yadayil malik ya kafe gwiwarsa a gaban sarki yana cewa ni zan ba da labarin wannan mafarki a bani dama fa arsiluni ku aika ni a gidan kurkuku da na fito akwai wani mutum wanda zan je wurinsa shi ya san fassarar wannan mafarki tunda ku waɗannan kun ce ba ku sani ba abdullahi na abbas yake cewa walam yakuni sijin fil madina kuma gidan kurkukun ba a garin yake ba a can daji yake waje shi yasa ya ce farsilun ku aika ni ku tura ni ni zan je ba da labarin wannan mafarki na wannan mai gida to ya za a yi sarki kam yana buƙatar fassara mafarkinsa to sai aka aika ɗan aiki a tafi wai yanzu a lokacin fa aka tuno yusuf ɗin to bari mu ji
يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ya ce yusuf ayyuwa siddiq kaga shi qur'ani kamar yadda muka faɗa yana da uslubin wato wato uslubi na takaita zance wato qur'ani bai da idnabi me idnabi a ta bayanin abu haka gajiya ishe ka yanzu kun ga da zance ne nawa da naka za a ce to shikenan sarki ya ce to yanzu abin da za a yi a hada masa kuɗin mota ko a bashi abin hawa to sai ya hau doki ko sai ya haura kumi ya kama hanya ya tattari guzuri yana tafiya yana tafiya ya dauki lokaci kaza kafin ya isa kurkuku da ya je ya ce a bude masa ya ce an aiko shi ne daga wajen sarki ya ce ina yusuf daga nan daga haɗu da yusuf aka ce kaza gaba ɗaya ƙur'ani bai da buƙatar wannan kawai kawai daga gidan sarki kawai ya yi shontin ya yi jumping kawai ya fada gashi a gidan kurkuku dam kawai ya fara tambayar yusuf ba shi yanan bazance ya gare ai dai kai ka sani dole ka san yayi tafiya ko ba ka bane ko ba amma bayani ya hau abin hawa ya tafi ba ye ya hau abin hawa ya tafi kuma lalle an bude masa kurkuku tunda ba daga sama ya fado ba kuma ya shiga yanzu gashi a gaban yusuf bawan allah yusuf bawan allah bawan Allah bawan Allah yana nan gidan kurkukun nan yana ta wannan wa'azi na tauhidin Yusuf ayyuha siddiq ya Yusuf kenan ya Yusuf ayyuha siddiq ya kai mai gaskiya a mai gaskiya ma'ana kasiru sidq mai gaskiya kuma a kurkuku ashe ana iya kai mai gaskiya kurkuku na'am mai gaskiya a kurkuku kenan gidan kurkuku ba gidan marasa gaskiya bane gaba daya akhlaq ne cakudaddeniya ne tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya wai me yasa wannan mutum ya ce wa yusuf ayyuhas siddiq saboda lokacin da ya zauna da yusuf din a gidan kurkuku ai ya ga siddiqun ai ya ga gaskiyar ba an karantar da shi ba ba an fassara masa mafarki ba ba ga aikin mafarkin ya gani ba ya kubuta din da ya ce fa yasqi rabbahu khamra ba ga shari ya koma ya yi hidima wa mai gidansa ba gashi ya dawo ba sai ce ya kai yusuf ya kai mai gaskiya aftina fi sab'i baqaratin simanin da Allah ka ba mu fassara dangane da shanu ne manya-manya guda bakwai masu kiba aka gansu a busassu kuma guda bakwai ramammu suna cinye su da kuma ka ba mu fassara dangane da sabi sumbulatin khudrin wa ukhra ya bisat wannan nono na na na na na kwayayyaki na amfanin gona guda bakwai korashar da kuma busassunsu wai me yi wannan mafarkin me yake nufi la'alli arji'u ila nas la'alli wa la'allan koma izuwa ga mutane a masar dan wannan abun ya faru ne a masar masar dai in je in ba su labari la'allam ya alamun la'alla sa iya fahimtan fassarar wannan mafarki da aka yi kuma za su san matsayinka a cikin ilimi za su san cewa sun ajiye wata taskar ilimi a gidan kurkuku kun ga da ya zo shi ma bawan Allah bai ce a sarki ne ya aiko ni kaza kaza kaza kaza kaza ba a to shine annabi Yusuf alaihi salam kuma daman kun san Allah ya faɗa tun can farkon kissar cewa wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith Allah zai sanar da kai fassarar mafarki kuma Allah ya sanar da shi din cikin ni'imar da ubangiji ya masa take annabi Yusuf ya kama fassara wannan mafarki din yace waɗannan wato shanu manya-manya katti-katti guda bakwai da kuma waɗannan sumbula ɗin guda bakwai kwarra to wasu shekaru ne za a yi guda bakwai da za a samu amfanin gona da yawa za ku yi shekaru guda bakwai a ƙasar ku ana ta samun amfanin gona waɗannan kuma busassun shanu guda bakwai da wannan sumbula busassu su ma guda bakwai to gaskiya za ku yi shekaru ne na bakwai guda bakwai na yunwa da talauci fari kenan akwai daɗi akwai matsala sai ku shirya sarkin ku ya je ya yanko muku matsala kenan ya je ya yi muku wani mafarki to yanzu ya za a yi to sai ya ce wani abu muje قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأ يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون mumtaz sai annabi yusuf alaihi salam ya bada shawara ya ce to ga abin da za a yi jama'a kun ji fasara mafarki ko kawai a takaice bishara ce da kuma matsala bishara ce da matsala to amma ga abin da ya kamata ku yi qala tazra'una sab'a sinina da ba ku je ku yi shuka ku shuka gonakinku ku noma gonakinku sab'a sinin shekaru bakwai kalmar da'aban tana nufin al'adatikum a bisa al'adarku yanda kuka saba ku je ku yi noman ku fi zira'a wajen shuke-shuke da yadda kuka saba ku je ku yi kalmar adda'abu a larabci ba larabe yakan ce adda'abu yana nufin al'ada wasu malaman suka ce a saba'a sinina da'aban ku je ku yi ta kokari kuna himma kuna shuka kuna noma shekara bakwai ku yi da gaske ku tara abinci fama hasattum duk abin da kuka girba daga hasada ne hasada bisod girbi wa atu haqqahu yawma hasadihi hasadihi ranar girbi fama hasattum abinda kuka girbe fadharuhu fi sumbulihi to ku bar shi a jikin sumbula ɗinsa me sumbula zangarniya dan dama waɗancan abin da ya gani ai zangarniya ya gani ko shine nonon kamar na gero zangarniyar gero ko zangarniyar dawa haka to duk abin da kuka girba kada ku sissike ku bashi a jikin zangarniyarsa ku ajiye shi a cikin rumbu illa qalilan mimma takuluna sai dai ɗan kaɗan daga cikin abin da za ku ci wannan abin da za ku ci kan ai dole ku sissike shi don ku gyara shi a miƙa shi ciki ya hau baka ya ƙarisa ciki ko ba gaba ne kun ji shawarar da ya bayar ko a ji a yi noma idan an yi noma a samu rumbu a ajiye abinci dan akwai matsala nan gaba thumma yati min ba'di zalika sab'un shidad yace bayan kun yi wannan to za a samu kuma shekaru guda bakwai masu tsanani shekarun yunwa shekarun fari shekarun rashin abinci shine sabon shidad summiyat bishidadi li shiddatiha ala nas wa su'ubatiha alaihim an ce wannan sabon shidad ne saboda shekarun wato suna da tsanani wa mutane yin wamala da kuma wahala ga mutane ku duba wannan wato alkur'ani ne ke bada labari wato na rayuwa irin ta yunwa ta rashin abinci malam yasa ba abin da ba abin da ake illata dan adam ake kassara shi shine a sa ka an yunwa idan aka sa ka an yunwa dole kai da'a duk rashin mutuncin da za a yi maka dole ka yi biyayya saboda kana cikin yunwa idan suka barka ka ci ka koshi kai karfi ba za ka sarrafu ba duk bijimin da aka daure shi ya dauru turka ya ci abinci ya goshi ai ba karamin dan ju'aye ne yake kwantar da shi ba ko ba gaba ne so kuma idan suka baku da abinci kuka samu abinci a gida shinkafa araha masara araha wake araha dawa araha taliya araha nama araha mai araha manja araha magi araha shuga araha ruwa araha wuta araha ilimi araha komi araha araha ai ba ku sarrafu ba ai kuma kun yi karfi kenan wallahi ba za su bar wallahi ba za su bar ku a ƙoshi ba wato ka lura da wani abu guda akuyarka idan ka batta a yunwa kana miƙa mata za ta taho ta gudu ko ba ka bane kana bayarwa za ta biyo to kuma mutane haka ne ba kuna yunwa ba ana watsawa za ku bi yo kuna lo kuna kuna kuna kuna sufa kuna cafkewa kuna karba saboda kuna cikin bukata ni ban sani ba ana fahimtar karatun nan nawa kuwa so wannan wato wata hikima ce ta wato azzalumai masu zalunci azzalumai masu zalunci waɗanda suke zalunta al'umma wala bayan da za su yi su buɗe muku boda ana shigo muku da shinkafa kuna cin haka shinkafa a ina sai a ce ku je ku gyara ƙasar ku muna da ƙasar noma muna da ruwa muna da taki muna da gona ku je ku gyara wallahi haka za su gaya muku amma fa amma fa su ba sa cin shinkafa da za ku noma din wannan wanda za ku noma din da kyar wanda kuke noma ta a gindin kwata ƙwarai da gaske su ba sa cin wannan ta wajen suke ci so wai wani abu ne da larabawa suke cewa san min kalbaka ya akulak ba wa karanka abinci ya ci ya yi kiba ya zo kuma ya cinye ka to ba za su yadda da wannan ba to shi yasa kowa sai ya tsaya ya nemi hanyar abincin da zai ci ya koshi idan ka zauna waɗannan mutane wallahi ba su bar kowa so ake a gajiyar da kai in aka gajiyar da kai ka fi da'a a ina kabar harka tana gudana motoci kowa ya zo ya sai mota a shigo da motoci ƙasa motoci sai arha a inda motoci suka yi arha to ya wani zai zo ya shigo da wata mai tsada ya muku barazana ku bi shi da gudu ya taimaka muku a ai kuma kun iya zuwa kun siya kenan gwanda a matse su in an matse sun yi kaɗan ko ba ka bane demo aka samu scarcity na abu demo ake samun demand ɗinsa ya yawa in abu ya yi kaɗan to an fi buƙatarsa in ko ya yawa zai zama kawai gashi gashi nan ne kowa ma yana da shi to amma Allah kuma ba haka yake so ba dan shi Allah shine mai azurtawa inna Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin shine mai azurtawa da yazo ba da ruwa sai ba da ruwan ba lissafi da yazo ba da iska sai ya saukar da iskan ana shakarta ba lissafi da yazo ba da kasar noma bai iyakance ta buga ta nan kasa da yazo zuba arziki sai ya ce gashi nan a zube a ji a nema wani arzikin ma sai zuba muku shi a ƙasa fetur inda kuke gadara da shi eh kuke riƙewa kuke azabtar da mutane da shi sai Allah ya zuba shi a ƙar a ƙasa fa a ƙasa a ƙasa a ƙasa ake tonawa kawai inji za a sa na'ura ta tsotso shi ta tsotso shi wani ya sa shi a gona wani ya sa shi a ruwa ruwa kawai za a share a share a share sai a danna fayaf ƙasa kudin sai a rinka zuƙarsa a rinka fidda kuɗi a ƙasa nawaye na Allah ne kuma Allah ya kawo shi ne don mai don a taimaka wa mutane Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah wanda in sun fidda dukiyar za su ba bayin Allah ta ce ta ku shirya kuma ba ku shirya wallahi ta zara'una saba'a sinina da'aban ku tara abinci ku ajiye ai kwarai da gaske ba sun faɗa ba sun ce daman zuwa 2015 za su gama da ku haka suka ce kada Allah ya biya musu bukatar su amma dai ka shirya ai kwarai da gaske wai an ce wai ita kyakkyawar juma'a tun daga laraba ake gane ta juma'a da za ta zo matsala kuma daga larabar ake gane akwai matsala to gashi nan dai ba kwanciyar hankali babu ci babu sha ba lafiya ba ilimi ba zaman lafiya kowa yana cikin tsoro kowa na cin firgici talauci ya mamayi mutane mutane suna rayuwa ne akan abin da za su sa a baka majoritin al'umma tana rayuwa ne akan me za ta samu ta jefa a bakinta wallahi ta ci ta sha ta surviving gidan zama ya gagare ka gidan da zaka zauna a wannan duniyar ga ta nan duba fili fa duba daji hau mota ka yi tafiya zuwa wani gari kalli daji iya ganin ka amma inda kake zaune gida da zaka zauna baka da shi malam baka da shi baka da hali baka da iko abinda zaka hau baka da shi abinci kowa sai ya fita ranar da ka fita a lokacin ne zaka je ka nemo idan ka kwanta a gida baka fita ba duk ranar da zazzabi ya zabge ka to wallahi abincin gidanka bai zo ba sai dai bashi ko taimako wannan wace irin rayuwa ne ba za ka iya ajiye abincin wata guda a gidanka ba duk ranar da matarka ta ɗauki ciki kana cikin tashin hankali ta ɗau ciki kai ma ka ɗau ciki wallahi kuwa saboda kai ma kana cike da wato cikin naka ya gama kumbura saboda baka san me za ka haife ba kai ma babu ɗinkin sallah ya gagare ka ma yaranka wallahi da yawa ba za su iya yi ba makaranta ga ta nan yaro ya gama makaranta ba zai iya tsallakawa ya shiga makarantar gaba da sakandare ba wallahi sai dai ya ganta saboda bai da hali ciwo ya kama ka asibiti da za a kai ka ba hali sai dai ka mutu a gida in kuma an kai ka ma asibitin to baka da kuɗin allura baka da kuɗin magani ko kuma asibitin ma ba wuta ko kuma ma ba kayan aiki ko kuma ma babu likitan da zai duba kama ga sunan suna ta mutuwa wani yunwa ne ma za ta sa a ɗauke shi yunwa wallahi yunwa yunwa za ta sa a ɗauki mutum a kai shi yunwa kar ka ɗauka wani ce ba wani ciwo yunwa ne warai da gaske ba wani ustazu ana bada labari ba wani mai kamewa a unguwarsu ciwo ya kama shi aka maka lawo malam lafiya kwana ɗaya kwana biyu bai fito ba aka je aka gabawan Allah yana kwance aka ɗauke shi za a kai shi asibiti an zo wucewa ta ta wajen wani ta wajen wani mai shayi wani wani mai shayi da, da biredi a wurin ana fa ɗauke da shi kawai sai fara nuna wa haka yana nuna wurin burodin wala malam sai fara magana na burodi yana kwance ba an naɗe shi za a kai shi asibiti ana a yi maza maza a kai shi don a ɗan ɗaura masa ruwa sai aka ji mutumin ka yana burodi burodi suka tsayar da shi sai aka ce an ji ba yana dan maganar abinan biredi ashe idan sabiyu ashe idan sabiyu yana kallo yana kallon inda za a kai shi shi ya san me yake damunsa wallahi mala a kasan nan wani abin ya faru aka tsaye da shi aka yan aka dan dauko mai biredin na aka bashi malam mutumin nan da ya fara cin biredin nan wani ya ce kuda ka daba biredin kawai za a bashi ba malam kawo maltina aka dauko maltina aka ce a kawo gwangwanin madara irin fik din da aka kawo aka fasa da gwangwanin maltina da gwangwanin madara aka gauraya masa aka hada masa aka mika masa wallahi sai tashi ya zauna malam ya ce ya dauke biredin nan tsaf ka gane ko ya dauke biredin nan ya cinye shi tsaf ya gyare shi aka dauke shi za a gaba da shi ya ce tuwo tuwo yake da bukata abinci wani ya ce jama'a wanda ba wa lafa wallahi ba ciwo ne a jikinsa ba yunwa ce a jikinsa wallahi da aka je aka ba wannan mutumin abinci kwana ɗaya kwana biyu ai shi na ya miƙe wannan ni na sani da yawa mutane likitoci suna ba da labari sai a kawo mutum a kwantar da shi a asibiti ku ji da kyau saboda ku gane cewa mutane wallahi suna cikin wani hali na hasbunallah wa ni'mal wakil likita ne yake ba da labari a kawo mutum ranga-ranga yan uwan suna ta kuka zai mutu yana cikin me wani da likita ya zo ya duba ya duba ya auna ga komi nasa normal ba wani matsala bane ba sai ce aje a yi masa plate din abinci lafiyayye aka je hotel aka zubo abinci lafiyayye aka kawo masa aka zaunar da shi ya ɗebe wani abinci aka ce a samo masa lemo mai kyau aka kawo aka kawo gwangwanin madara ya zuba ya ci sai ya fara gumi sai zufa ta yanko masa sai aka ce to cikin ya dan kwanta ya huta sake masa fanka ya dan sha iska aka aje mai ruwa a gefe bayan an jima kaɗan haka aka dada kawo mai abinci bayan an jima aka dada kawo mai abinci malam mutumin nan ba da ya zauna akan gadon asibitin nan sai ce wai wai bai kawo ni lalle wai yana tambaya wai wai me yayi aka kawo shi nan gurin shi bai yadda ma cewa bai da lafiya ba saboda me saboda yunwa ina faɗin wannan magana ne saboda wallahi masu halin mu wallahi masu kuɗi daga cikin mu wallahi wanda Allah ya hore muku abun hannu a cikin ku a cikin mu wallahi ku ji tsoron Allah ku taimaka bayan Allah wallahi akwai yunwa a ƙasar nan da yawa wallahi akwai yunwa akwai bukata kuma idan kuna so ku gaskata wannan dan dafa abinci kawai dafa abinci ka dan zo dandalin mutane haka ka kawo abinci a plate ka bayar ka gani ka ce kawai kawai ka ajiye abinci ka ce jama'a da Allah duk wanda ya zo wuce ka ce da Allah malam bismillah ka gani ka ga mutum nawa ne zai tsallake wannan abincin bai tsaya ya ce dan zubo babba wallahi wallahi tallahi saboda ana da bukata to tazra'una sab'a sinina daba ku je ku shuka ku yi noma ku tanadi abinci thumma yati min ba'di zalika sab'un shidad Allah ya ce za a samu shekaru kuma masu kunci ya kunna ma qaddamtum lahunna za su cinye abin da kuka gabatar musu kaga wannan kosassun shanun shine abincin da za ku tara na noma da kai shekara bakwai ko to wannan kuma shekaru na fari din nan to kinaya ne na wato waɗannan shanu guda bakwai ramammu wata shekaru ne za su ci shekaru kamar yadda shanu suka ci shanu busassun shanu suka cinye ƙosassun shanu busassun shekaru na yunwa na fari za su cinye shekarun da aka yi wadata aka tara abinci shine ya kunna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinuna sai dai kaɗan daga cikin abin da kuka ɗan katangance kuka ɓoye mimma tadakhiruna abin da kuka ajiye lil bazari na ainihin shuka iri wannan ne kawai za ku samu sauran shi annabi yusuf ya ce to akwai aiki ka je ka gaya musu bayan wannan in an sha kashi shekara bakwai ana cin azaba to sun ma yati min ba'di zalika amun fihi yughathun nas sannan kuma Allah tabaraka ta'ala zai kawo wata shekara fihi yughathun nas za a yi ta yi wa mutane ruwan sama kalmar yughathun nas ana nufin yumtarun nas dan alghaus ko alghais ana nufin ruwan sama kenan za a yi ta ruwan sama za a yi ta ruwan sama ruwan sama an ce da shi alghais ne saboda li'annahu yunqizun nas wa yughisun nas laraba sukan cewa istaghastu fulanan fa aghathani duk abin da zai kubutar da kai ya tsamo ka daga wani abu to ighatha kenan ke sa kungiyoyi masu taimakawa mutane ake ce da su wato ighatha kungiyoyin agazawa al'umma da taimaka musu to za a samu wata shekara da za ta zo bayan wahalar da aka yi za a ta yi wa mutane ruwan sama yayi ta zuba yayi ta zuma wa fihi ya'sirun kuma a wannan shekara ne za su kubuta daga bakin ciki da bacin rai da farin da suke ciki yanjuna min al-kurubi wal jadbi kenan shine ma'anar wa fihi ya'sirun a kira'ar hamza wal kisa'i wa fihi ta'sirun me ake nufi da ta'sirun a shiki ne za ku dan samu waraka a dan sha iska a warware dangane da halin da aka shiga aka shiga na yunwa da talauci to bayan nan kuma malam me ya faru ka ji fassara mafarki ko to yanzu an karanta wa sarki kenan shi ma na gaya muku qur'ani yana da uslubin takaice zance kamar yanzu an zo har an ba wa sarkin labari ga fassarar mafarkin da kai ka je ka jawo wa mutane wani abu mai nauyi to bari mu ji me zai faru sarkin me yace وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم
أنزو أنباء سركي لاباري ranka daɗe Allah ƙara lafiya da imani kaji kaji abin da ya faru fassara mafarkinka sarki yana jin labari ya ce waye ya fassara wannan mafarki aka ce wannan yaro yusufu da yake cikin gidan kurkuku shi ya fassara wannan wa qala al maliku utuni bihi sarki ya ce to maza maza a zo min da shi lalle a ɗauko shi a zo min da shi ya yadda cewa lalle mafarkin nan da ya gaskiya ne kenan falamma ja'ahu rasulu shi kuma yusuf yanzu zai zai ji aji ai an gane jan aji ko yawwa yayin da dan aike ya zo wa yusuf ya ce ya yusuf maza maza maza maza maza albishirin ka sarki yana kiranka an ce ka zo sai yusuf ya ce ni kuma ba zan zo ba ya ce ba zan zo ba irji ila rabbik ya ce koma gurin mai gidan naka sarkin irji ila rabbika yani irji ila sayyidika irji irji ila al-malik koma wurin sarkin fas'alhu ka je ka tambaye shi ba su suka sani a kurkuku ba ba su suka zo suka daure ni ba sai ka tambaye shi da bakinsa sai ya gaya maka ma balun niswati allati qattana aydihunna matan nan da aka kawo su mata mata da aka kawo su aka kulla abin da aka kulla aka kawo mata suka zo suna kallo na suna yayyanke hannunsu da maganganun da suka faɗa da abin da matarsa ta faɗa ku lura da wani abu guda wato wata irin dabara annabi yusuf ya yi wato da ya zo kai farmakin attack din bai kai ai attack ga matar sarkin ba a idan kun lura a kisar to me alakar yusuf da wannan mata me mata suka masa mata kawai fa ɗauko su aka yi aka ce su zo su zauna su ga Yusuf daga kallon Yusuf fa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hada bashara in hada illa malakun karim ko ba ga bane sai ya ce sai ya kinaya dan ka san in zaka in zaka yi bugun wani lokacin in ka buge babba to akwai matsala fa in dai ba kimtsawa kai ba to sai ya dabara sai ya ce a ji a tambaye shi a labarin matan nan ne da suka zo suka dan yayyanke hannayensu a kaina ni ni kan me nayi ne daga mata sun zo sun yayyanke hannunsu kawai an ɗauke ni an kawo ni kurkuku me ya faru ne so yake ya ce yaya labarin matan nan da ta gayyato mata 'yan uwanta suka zo suka yayyanke hannunsu a kaina don suna kallo na da abin da ta ƙulla min na makirci da nema na da ta yi wai yaya matsayina ni ne nake da gaskiya ko ita ce ba ta da gaskiya ka je ka gaya mai kafin na zo in yi masa bayanin mafarkinsa ma balun niswa allati qattana aydiyahunna inna rabbi bi kaidihinna alim yace lalle ubangiji na ya san kaidin waɗannan mutane shine ya san yake da ilimi akan kaidin su annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo a cikin hadisi sahihi ingantacce riwayar imam bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa da ya karanta wannan aya wa sahabbai yake cewa law labistu fi sijni tula ma labitha yusuf da ni ne na zauna a kurkuku irin tsawon shekarun da annabi yusuf ya zauna a kurkuku shekara bakwai ai la'ajabtu da'iya da lokacin da mai kiran nan ya zo kira ni gaskiya da na amsa ni da na bishi in ji wa in ji manzon Allah ma'ana shi kansa manzon Allah yana jinjina wa annabi yusuf kana cikin wannan wahala shekara bakwai kana zaune Allah ya taimake ka an kira ka an ce ka zo sarki yana kiran ka ka ce wai bara ka zo ba sai an je an yi bayanin kai ma matsayinka wato wannan yana nuna malam kaji ko duk lokacin da aka zalunce ka sai bayan wani lokaci sai aka nuna cewa bari a yi maka wata alfarma kuma a kubutar da kai to ya kamata kuma ka bi hakkinka ya kamata kai claiming damages ina ai shine wannan a kaida haka yake a kaida lokacin da aka ma kaza aka ma kaza ya tabbata kai din ba kai kai ba sai ka ce to kuma gaskiya sai ka bi haka hakkinka to shine abin da yanzu Yusuf yayi to yanzu ga shi shi dan aike ya koma sarki yana tsammanin za a taho masa da yusuf sai ga shi ya koma empty handed ba yusuf din kamar ya ce na yusuf to me faru to sai gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tashi lafiya don Allah malam ina so ka yi wa wani dan uwana wa'azi akan gaba da yake yi da yan uwansa kuma yana zuwa gurin tafsirin ɗinka na dare kuma malam ba talaka ba ne ballantana a ce talauci ne ya sa shi gaba da su don allah a ja kunninsa sosai wannan tambaya an same ta ne daga wurin tafsirin mata so da yake ta shafi karatun dare sa aka
um, bismillah rahman rahim kafin mu fara tambayoyi um, yau ma a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alkur'ani a mai girma a wannan gari na kumo akwa local government gombe state nigeria muna da manyan baki da suka kawo mana ziyara ta yan uwantaka na musulunci daga garin kano cikin ɗaliban ilimi kuma malamai masu da'awa masu karantarwa a jihar kano ɗin da kewayenta sun kawo mana ziyara wannan wuri na farko akwai ɗan uwa Uh, mala anas habib a uh, kabara akwai dan uwa mala abdulmalik tijjani akwai dan uwa malam hafiz akwai dan uwa malam uh, kamilu kafin su kuma dama akwai wasu yan uwa da suka zo daga kano dukkanin yanzu haka muna tare da su ga sunan a hannuna na dama sun kawo mana ziyara ce ta yan uwantaka daga can kano din kuma har zuwa gobe da za a za a rufe wannan karatu tare da su insha Allah ta'ala su wannan majalisi na wannan tafsiri yana musu lale maraba da zuwa kuma muna musu addu'a kamar yadda suka zo suka same mu lafiya Allah ya mai da su gidajensu lafiya kuma Allah ya ba su ladan da yake ba wa duk wanda ya kawo dan uwansa musulmi ziyara saboda Allah kuma Allah ya ƙara mana yan uwantaka da ƙaunar juna a wannan kenan akwai wasu ma na san suna hanya gobe su ma za su taho a daga can Kano din na sani insha Allah da kuma wasu garurrukan insha Allah ta'ala amin um, wannan yar uwa ta rubuto takarda ne a wato wajen tafsirinmu na mata na safe cewa do Allah tana so akwai dan uwanta da ana tare da shi anan amma yana wata muguwar gaba da yan uwansa kuma ta ce abin da ya bata mamaki ba ba talauci bane yake damunsa wani lokacin in talauci ya damu mutum sai ta faɗa da mutane to ta ce shi ba talauci ne yake yake damunsa ba da halinsa amma kuma yana ta gaba da yan uwansa to a matsayinmu na musulmi kuma alhamdulillah wanda muke da'awar sunna kuma muka ce mu ahlus sunna ne to yana da kyau gaskiya mu ɗauki karantarwa irin ta ahlus sunna kuma mu yi ƙoƙari mu ɗauki ɗabi'u irin na ahlus sunna kun ga maganar gaba da ƙiyayya bana shiri da wani bana jitawa da wani bana magana da wani wannan fa ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ne kuma ba halin kwarai ba ne so ya kamata wajibi ne duk wanda ya san yake da wannan ya yi kokari ya rage wa kansa yawan abokanan gaba a yanzu siyasar duniya siyasar rayuwa da ka tara abokanan gaba guda hamsin maƙiyanka guda hamsin wanda baka shiri da su to ka yi kokari kafin ka mutu ka rage su su zama kamar saura ashirin da biyar ko saura goma ai kwarai da gaske amma allah ya tashe ka a alkiyama a ce yau kana fada da wani kana fada da wani ba ka shiri da wani kana gaba da wani kuma watakila wanan ma da kake wannan inda shi Allah ya baka rufin asiri sama da shi to gaskiya bai zamanto abu mai kyau ba to muna fatan yan uwa za a ji tsoron Allah a kiyaye ku kyautata mu'amala da junanku ku yi hali irin na kwarai ku yi zamanto masu haƙuri da kaiwa zuciya nesa da kuma tuna mutuwa da tuna kabari ka zo yau kana faɗa da wani kana faɗa da wani baka sani ba ashe kwanan ka ya ƙare ka zo ka mutu wannan wanan da kake gaba da shi kuma shine mutum na farko tukila da zai fara zuwa kabarinka da zai fara zuwa gindin gawarka shi zai zo ya tattara ka watakila ya maka wanka ma alhali kuma da ka mutu baka magana da shi so ya kamata mu kiyaye wannan ba ɗabi'a ce ta kwarai ba Allah gyara mana halin mu
kafin tambaya ta gaba akwai sanarwa da na manta ban faɗa ba da Allah mutumin da ya ce ta ce malam an ce idan namiji ya shiga aljanna akan bashi Allah yana tanada masa mata na hurul aini ta ce to malam idan mace ta shiga wacce ba ta yi aure ba ita ma akwai namiji na hurul aini ne ko kuma
wannan baiwa Allah ta yi tambaya mai kyau ta yi kuma tunani mata ne aka tanada mata ne aka tanada masu suna hurul in wa hurul inun ka amsalin lu'lu'il maknun da Allah ya bada labari a cikin alkur'ani idan mace budurwa ta mutu kamar yadda malamai suka yi bayani mace budurwa idan ta mutu ba ta da miji to a cikin mazaje na duniya ai ana samun samari da suke mutuwa su ma ba su da mata ko to idan an je aljanna Allah zai haɗin aure ne sai a samu wani saurayi matashi lafiyayye dan aljanna da ya dace da ita sai a haɗa ta da shi haka Allah ya kaddara haka malamai suka faɗa idan mace ta mutu tana da aure mijinta shi kuma ya mutu shi ya shiga wuta ita ta shiga aljanna to Allah zai nema mata wani miji dan aljanna da ya dace da ita ya aure ta idan kuma mijin yana aljanna ita ma tana aljanna suna tare kenan kaga komi daidai kenan ba matsala amin idan kuma mace misalin ta yi aure ɗaya ya mutu ta daɗa yin aure ya mutu ta daɗa yin aure ya mutu ta yi aure sai ta mutu to sai duka mazajen suka shiga aljanna ta auri maza hudu mutuwa suke yi ba fada suka yi ba na hudun sai ta riga shi sai suka mutu sai aka haɗu aljanna sharkwas gaba ɗaya to ya za a yi malamai suka ce na ƙarshen shine nata wanda ta mutu da igiyar aurensa to wannan shine mijinta shine zai kasance tare da ita shi yasa huzaifa ibn yaman ya zo a cikin riwaya hadisi sai ya gaya wa matarsa ya ce idan har kina so ki zama matata a gidan aljanna to idan fa na mutu fa kake yadda ki ƙara aure to wannan shine wasu mutane ake ta yada wai aya ko wani sahabi da ya ce matarsa kar ta yadda ta yi aure bayan ya mutu ba cewa ya kar ta yadda ta yi aure bayan ya mutu ba cewa ya yi in har kina son ki zama matata a aljanna kamar yadda ke matata a duniya to idan na mutu kakki ƙara aure don ku duk matar da mijinta ya mutu ta ƙara aure to wannan mijin fa haihata haihata kuma ba za ta sake haɗuwa da shi a gidan aljanna ba Allahumma illa in mijin da ta aura na ƙarshe ɗin shi kuma wuta ya shiga ita ta shiga aljanna to Allah zai ɗauke ta kuma ya haɗa ta da wancan mijin to wannan kuma kaga ai wani abu ne na gaibu so shi yasa ake samun wasu matan idan mazajen sun mutu to ba sa ƙara aure saboda suna so su zamanto matan su a nan duniya kuma matan su aljanna duk da cewa wannan ba wani certificate ne da aka ba wa mata cewa wai su ƙi yin aure bayan mazajen sun mutu ba a'a ba komai a je a yi aure Allah sa albarka na malam to mai tambaya ta karshe kafin addu'o'i ta ce ai yace malam barka da sharwa shi da direba ne malam kuma ya buge wani mutum bisa tsatsayi mutumin ya mutu ya ce to amma yanzu yan uwan mutumin sun ce sun yafe masa to shi kuma yanzu malam a shari'a me zai yi na gaba azumi zai yi ko ciyarwa ko zai hada duka biyu
abin da yake gaban shi shine na farko na masa murna da aka yafe masa bai biya diya ba ai kwarai kuwa da yake na biyu shine abin da yake gabansa shine azumi sai ya kimtsa idan ya sha ruwa sai ya saita azumi sittin idan kuma Allah ya taimake shi lissafin wata ya kawo ashirin da tara tara to kaga ya samu ragin biyu ko so abin da yake kan duk wanda ya buge wani ya kashe wani sai ya yi wannan azumin dole ne yaushe ne ne ba zai yi azumi in ba da lafiya ba shi da lafiya daman na ramadana ma baya iya yi to wannan kaga akwai ciyarwa a kansa duk fata wadda ta baka ta ce ka je ka ciyar ka kashe wani wai kai ka je ka sai shinkafa ka raba mutane shikenan wallahi tallahi malamin nan ya kai ka ya baro ya cuce ka ya ha'ince ka kuma a lahira ana bin ka bashin wannan azumin sittin din saboda za ka iya yi kuma yanzu kai ka sarwantar da rayuwar wani rayuwarsa ka salwantar da ita ka halakar da shi ka daɗe mai rayuwa ya mutu ya tafi lahira kai kuma kana raye wai kai kwana sittin kana azumi wai bara kai ba to wai wannan ma yana ma magana ma ciyarwa ni akwai wanda kwanan nan aka yi mun fatawa dab da ramadan ɗin nan zan taho ake mun fatawa wai wani yana nan ana ta rikice da shi ba wai ya je ya kashe wani ya yi haɗari ba ma mutum ɗaya ya kashe ba ma fa da yawa ya kashe da yawa ya kashe amma ya zo yana cewa shi wallahi gaskiya shi ba wannan azumin fa bai zai yi ba wai shine wai wai wadan wansa wai ya bugo mun waya wai wai wai yanzu malam to ya za a yi nace ya za a yi in yace zai shiga wutar jahannama dole sai ka hana shi shiga a ba dole sai ka hana shi shiga ba ka je ka gaya masa don Allah kada Allah ya sa yi wai ya za a yi a zo abin yace wallahi malam an gaya mai duk malamai duk malamin da ya buga waya ce ka je kai azumi wai shi yanzu wai an haɗa family yan uwa ana ta bashi baki wai yayi azumin nan wai shi gaskiya ba bai zai azumin nan ba kawai shi bai zai ba shi kawai a kyale shi ya za a ce dole sai yayi azumi na je ni yanzu nan da ka bugo min me kake so in gaya maka eh to ka je ka ce mai ga abin da na faɗa do Allah kada yi idan ya taba ganin kabarin wani ko kuma gidan aljannar wani da wani tare ne kowa kabarinsa daban kowa gidan wutansa daban ai kara ce da mutunci wai ake wai ake cewa mutane wai ku zama mutanen kirki kai kaza akwai nauyin hakkin Allah akan ka kai kaza sai wani ya ce ba zai ba dan Allah kada ka yi kar ka yi do Allah ba sallah ba kar ka yi ba azumi ba kar ka yi ka zama arne shi sai me in ka shiga wuta ni zan ragu ne ba abin da zai rage ni dan ka shiga wutar jahannama amma ina tausaya ma a matsayinka na musulmi dan uwana ka zo mu haɗu mu bi Allah mu samu aljanna mu more sai ka ce kai ba za ka yi ba yau tun mi za a zo a ce sai na azumi a kanka yi da Allah kada ka yi san akwai mutane wasu yan taurin kan yan renin hankali yan renin wayo ana yi musu maganar shari'a suna wasa da ita Allah za ka yi wa izgilanci idan kai azumin wa malamin ka yi kowa kai ku kyale shi wuta ce fa wai mutum yana rike shi karka shiga ka shiga ni wallahi sai na shiga ku sake shi
to mala Allah ba da lada ko da yake akwai mutane da yawa da suka rubuto takardu na neman addu'a kuma gaskiya lokaci ba zai bar mu mu karance su duka ba sai dai da wanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba duka dai Allah ya karba mana addu'o'in mu a karan
to jama'a kamar yadda dan uwaye isar da sako na sa akwai masu matsaloli da yawa dukan mu muna da bukatu kuma muna tausali da zaman da muka yi a wannan wuri don karanta littafin Allah da jin fassararsa da aiki da shi daidai gwargwado muna fata Allah biya mana bukatunmu duk wanda yake da wata matsala anan Allah biya masa Allah ya yi masa masu neman aiki Allah ba su aiki masu makaranta Allah ya jagorance su Allah sa su gama lafiya masu neman makaranta Allah ya ba su nasara waɗanda suke aikin gwamnati Allah albarka cikin albashin su manoman mu Allah albarka cikin abin da suke nomawa ma'aikata ainihin wato aikin karfi ko na abu na sana'a Allah ya sa albarka ciki Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya raba mu da dukkan damuwa da bacin rai ya Allah ana mana kulle-kulle da shirye-shirye na a cutar da mu a zalunce mu ana halakar da mu ana kashe mu dare da rana kuma ana neman a jefa mu cikin tashin hankali da damuwa irin wadda ba mu taba gani ba ya ubangiji muna roƙonka ya Allah ya Allah rudda kai da hunfi na hari ya Allah ka mayar musu da makircin su akan kansu duk wanda yake neman kulla mana wata kullele ne a wannan ƙasa ya ubangiji ka kunyatar da shi ya Allah ka kunyatar da shi ya Allah ka tozartar da shi ya Allah ka ba mu ikon bauta maka a wannan ƙasa a bisa yanda kake so ya Allah ka raba mu da dukkan wani bakin ciki da bacin rai ya Allah ka nuna mana alkhairi ya Allah ka bamu shugabanni nagari masu tsoron Allah ya Allah ka yi mana zaɓin da za mu ji daɗin sa ya Allah kar ka zaɓa mana bara gurbi Allah ka raba mu da azzalumai macuta maha'inta masu tatsar jinin mutane suna shanyewa ya Allah ka yi nesa da mu da su Allah ka raba mana hanya da su Allah ka raba mana gari da su ubangiji ka sa mu cika da imani ka tsare mana imanin mu ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka sa aljanna ita ce makomarmu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin